alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah mabokin sarki ya kawo wannan rana ta laraba 27 ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1447 a kalandar nasara kuma sha biyar ga watan hudu 2026 kamar yadda aka saba muna karatu a wannan littafi mai taken addurarul bahiyya na bajimin malami a shekul allama muhammad ibn ali ashaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah yi wa rasuwa hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin kuma muna mun karkare kitabul at'ima littafi da yake magana akan dangin abin da ake ci inda ya tattauna kan ka'idoji ga mamnu cikin abin da ya halatta da kuma abin da bai halatta ba dangin cikin almat'umat abin da ake ci yakan koma zuwa ga al'ada wani abun mat'um ne inda qaumin wa mashrubun inda akhari wani abin za a ce ana ci wani abin za a ce ana sha gwargwadon yadda ita al'ummar ta kalla ta gwargwadon gidan da za a saka shi laraba ma na cewa wai akwai abin da shi ba ci ake ba ba sha ake ba kamar dihiyatul kalbi shi ya tafi kan cewa kankara ba ci ake ba ba sha ake ba da haka ba ta karya azumi in ka duba sirar shi cikin sirar alamin nubala ya ka wannan magana to da kan kana azumi za ka iya cika botike da kankara kai ta wurgawa ba baka ci abinci ba dan kankara ba abinci ba ci sannan baka sha abin sha ba dan kankara ba abin sha bane amma da wannan fahimtar shi ce amma malam kallo da kankara ka sha ruwa sosai kuwa ma mai sanyi ma ma an tsaye ba amma shi haka ya fahimta to bayan ya kammala koro bayani dangane da dangin ababen da ake ci to sai kuma ya juyo kan dangin ababen da ake sha wannan shi ma ga halibin da ga ayoyin alkur'ani haka suke zuwa da su a jere wa kulu wa sharabu wa la tusrifu ku ci ku sha kuma kada ku yi banna da sauran ayoyi da yawa sai ana gabatar da ci akan sha duk da cewa akafi ne aka yi da wawun amma likitoci sun ciro waɗansu darussa masu yawa a ƙarƙashin wannan aya cewa a fara ci ne sannan a sha sai dai kuma da azumi kaga ai in ba samu dabino ba sai kuma a koma ruwa ko kamar shi ma kamar an tsabbaka ayan ne ruwan yakan zo ne bayan an samu dabino in babu dabino a samu rotabat dangin masu danyen kaya haka ko buraru ko nunannu to daga nan in babu kuma sai a koma zuwa ga dangin ababen da ake sha kamar shi ruwan musamman saboda yana cikin mafi tsarkin al'amura Allah madaukin sarki ya sanya mana ruwa a matsayin babbar ni'ima daga cikin ni'imomin shi أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما تيجي وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون بيتي أفلا يتذكرون با بيتي أفلا يتفكرون با تيجي أفلا يؤمنون حركة تأكيدا كينا الله يتي وي su kafiran nan su arnan nan ba su gane ba ne ko ba su sani ba ne da da sama da ƙasa a haɗe suke ratqa wanda bincike na 'yan kimiyyar zamani daga baya zo ya yadda ƙasa da shekaru goma iya nan baya na abin da su da suna ga kamar ba haka abin yake ba Allah ce ba su san da da sama da ƙasa yadda ka san lemun da baka yanka ba haka suke sama ta haɗe da ƙasa ƙasa ta haɗe da sama Allah ce fafata fana huma cikin ikonmu da iyawarmu sai muka tsaga su sai ce waje alna min alma'i kulli shay'in hayy muka sanya rayuwar komai tana da buƙatar ruwa yanzu wutar lantarki in ƙasa na da tekuna da wuraren tarin ruwa sai ka ji ana ta mata murna ba za ta samu matsalar wuta ba wuta daga ruwa wuta daga ruwa kuma komai za ga yana buƙatuwar ruwa komai za ga yana da buƙatuwar ruwa in bai buƙatuwar ruwan kai tsaye yana buƙatar mai ruwa ruwa so da aka samar mana da ababen sha ɗaya ne daga cikin manya-manyan ni'imomi sannan lafiyar jikinmu kuma tana da buƙatuwar ruwa fiye da yadda take da buƙatuwar abinci kamar yadda jikin ke da buƙatuwar ruwa fiye da yadda jiki ke da buƙatuwar abinci za ka iya rasa abinci in dai da abin sha ka ɗauki dogon lokaci kana rayuwa amma duk yawan abincin da ka mallaka in babu abin sha rayuwa ba za ta iya daɗewa ba to sai malam ya biyo baya inda ya tattauna akan al'ashriba me yake nufi da al'ashriba anan shine al-mashrub dangin ababen da ake sha ruwan zai shiga da sauransu to sai ya gina babin akan bangarori guda biyu bayanin ladubba wanda ya jinkirtar da su ya kai su karshe da kuma bayanin dangin abin da ake sha lura da shi abin ko lura da wurin da aka zuba abin ko lura da yadda aka yi abin ko lura da wani tsari'i a khariji wani abu da zai iya bijirowa ya iya canza wannan hukunci to mala yake cewa kitabul ashribati littafin dangin ababen da ake sha kullu muskirin haramun duk abin da ke bugarwa giya ne ko duk abin da ke bugarwa haramun ne kawai ka ɗauki na matsayin ƙa'ida wannan ƙa'ida ce mai kyau kullu muskiri ai kullu ma askara duk abin da zai bugar ko yake bugarwa haramun haramun ne wannan ya tabbata cikin hadisin ibnu umar wanda al-imam muslim ya fitar annabi yake cewa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun duk abin da zai bugar giya ne kuma duk abin da zai bugar haramun ne su da aka dangin giya wanda ake dangin giyar ita kanta da dangin kayan da ake sha da dangin kayan da ake ci da sauransu to dukkaninsu haramun ne wanda za a shinshina wanda za a ci wanda za a yi allura wanda za a zuba a ido a kunni da sauransu dukkaninsu haramun ne ita giya Allah ya nasantar da haramcinta ƙarara a cikin alƙur'ani tare da cewa larabawa sun saba da giya amma Allah bai kalli sabon da suka yi bai kyale su su sha sai dai kai wata alfarma ɗaya da ya masu shine ya sassauta wajen ɗaukar matakan haramcin ta yadda madadin a haramta abin lokaci guda sai aka haramta shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan malamai suna cewa ya haramta giya sai da ya biyo matakai kusan guda hudu farko dai Allah ya fara habaici da hannunka mai sanda ya fara in mutum na da hankali ya gano mene ake nufi اكتوا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ومن ثمرات النخيل دقى آئن دبيو والأعناب دقى آئن إنبي تتخذون منه سكرا كنا سامن وانا أبو ذكي بقروة سيشو سيتي ورزقا حسنا كما كنا سامن أرزكي ميكو me yasa a can bai ce sakaran hasana ba habaici ne hannunka mai sanda ne warikan hasana kuma shine in kuka shuka dabino kukan kwashe dabina madadin ku je gida ku yi giya sai ku kai kasuwa ku siyar sai ku samu dukiya mai yawa sai ku biya bukatunku riskan hasana wani dabinon kuma sai ku kwashe sai ku yi giya sakara sai shiru malin suka ce tun a nan Allah ya sa ɗanbar akwai magana tun a nan ya sa ɗanbar akwai magana haka yaje suratul baqara to sai aka dan daga abaicin yanzu kaga a wannan wani ba zai gane ba to bari a fito fili inda hankali zai iya kamawa nan da nan a gano wannan ma hankali zai kama ba kowa zai iya ganewa ba wai tsaruna ka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas sai ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima zunubin da ake samu a giya ya fi amfanin da ake samu a giya daga nan suka ce ina da abin da sharrin shi ya fi alkhairin shi yawa ina mu ina shi kaga mataki mataki na uku sai aka zo umarnin da Allah ya bayar la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kar ku ƙara kusantar sallah sai kun san me kuke faɗi yanzu nan kuma an sanya awoyin da aka haramta giya kenan kar wanda ya ƙara shan giya daga asuba har sai an yi isha in mutum na so ya sha sai dai bari in an yi isha sai ya sha kafin asuba ta sake shi to daga nan da yawa su ma suka bari da aka je suratul ma'ida ko ko sai aka fito da umarni karara ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu aka ce ku nisanta to lalle duk abin da zai bugar ya zo ya shiga cikin wannan hukuncin na giya kwayoyi da ake sha sa bugar nan ce bugarwa ita bugarwar ake kallo ba abin yana bugarwa ba yanzu wani ya sha fanadol kwaya bakwai sai ya bugu ko to fanadol bakwai haramun ne a wajen shi wani idan ya sha tsantsamar hura tsantsamar madarar shamu wani idan ya haɗa haɗi ya samo sauyar zogala sauyar maɗaci ganyen dalbejiya ya samo tafarnuwa ya samo jarkanwa ya samo kirfa ya haɗa a tukunya aka dafa ya ta sai mu to wannan haɗin shi ma haramun ne a gare shi wani ya sha maganin tari ya warke wani ya sha ya bugu wanda zai sha ya bugu shi haramun ne a gare shi duk abinda a ɗabi'ar shi idan an sha bugarwa yake yi to tun kafin a sha haram ne a sha kada ce bari to in sha in ji zai bugar magani ma haram ɗin ne ai kawai shi kenan an haramta wannan ƙa'ida ce amma da za ta ba mu haske ta ɓangarori da dama wa alaikum assalam eh shi ma bai halatta ba sai likita ne ya ce akwai fasalu ahla zikiri in kuntum la ta'lamu sai sai likita na gaji me ya kamata in sha to likita ne zai iya tantance amma ce na gaji abin ciwo bakwai ne ko da wani murda kashi da suwaye kai za ka an je mun wani dakta a shago shi ma san hanyar asibiti ba sai in bai da lafiya bai san hanyar da ake koyon harkar likitancin ba za ga wani ma in ka zo ya baka maganin mene ma ka ce na maka ce ce wallahi baya ne to in ka ga yana daga kwalayen hoton baya yake so ya gani sai ya ga hoton baya inda ya ga bayan mutum bai ga na doki sai ya baka sai ce a sha biyu wala tulku bi aydikum ila tahaluka kenan irin wannan shi ma baya halatta a je a samu ahlul zikiri likitoci ibn al-qayyim a cikin a cikin zadul ma'ad da kuma a cikin atibbun nabawi mutai ya ga ya fitar da ka'idoji sosai kamar yadda ibn sina a cikin qanunin fitib shi ma ya tattauna ibn al-qayyim yake cewa so da dama zaka ga mutane na fama da ciwon kai sai da ya lissafin zai iya tunawa sabubba 26 da ke kawo ciwon kai kowane sababi maganin shi daban amma da mutane kanshi na ce ce ban panadol ina bawa da wani matsanancin ciwon kai ce dole sai ka gane sababin sannan ka gano maganin yanzu yunwa ma na sa ciwon kai gajiya na sawa bakin ciki da damuwa duk suna sawa kuma wani abu na yi kai ma baya ciwon kai shi in ka ji kanka na ciwo akwai matsala ko matsalar waccan matsalar ce kan ya karba don ya sanar da kai to yanzu maganin matsalar zaka nemo amma yace yayi na gano kaza na gano kaza so da haka mutum ba zai sha maganin bacci ba sai likita ne yace ai baccin ni'ima ce to in wani abu ya hana shi a dabi'ance a kawar da abin dan ai baccin a dabi'ance to wannan kaida ce amma da take da alaikum salam wanda yake kuma mai shi ko ake yi umma shi eh shine kuskura ai likita za su rika tuntuba ba su za su yanke wa kansu hukunci ba Allah na halittar mutum to baka da iko da kanka shi yasa ya hana mu kashe kanmu wala tabtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima fada mutum yace bari ya kashe kanshi duk wanda ya kashe kanshi annabi yace za a daukar da shi da abin da ya kashe kanshi da shi ya rataye kanshi za a daukar da shi a lahira da rataya ya sha guba za a haraftar da shi da shan guba ko suka ina ne wa ma akkara kathiruhu ko wa ma akkara wa ma akkara kathiruhu fa qaliluhu haramun duk abin da mai yawan shi yake bugarwa to dan kadan din shi haramun ne haka zaka ce ah ai ita wannan giyar sai ka sha kofi za ta buga to dangwalowa dan tarfi shi ma haramun ne ba sai an sha mai yawan ba ma damar shan mai yawan shi zai bugar to dan kadan din shi yana cikin haramtattun abin da aka nisantar da mu daga gare shi waye juzu lintibadu fi jami'il aniyati ya halatta aitsini yanzu ya gama da abin sha umuman uwa ubagiya ita ce shugaba ummul baliki ita ce jagoran dangin ababen da aka haramta ruwan sama kuma shine ko ruwa kace umuman shine jagoran dangin abin shan da aka halatta ba mu da kamar ruwa sai za ga ana lissafa shi a cikin ni'imomi a aljanna tajri min tahtiha al-anharu mathalul jannati allati wa'ida al-muttaquna fiha anharu min ma da ruwan aka fara to yanzu ya shiga maganar tsini wannan matsalol wannan matsalar tana da muhimmanci kwarai manoma masu aikin karfi sai ga ga mutum da tukunya a gefen daki an hada sauya kaza da sauya kaza da sauya kaza wani ma a facebook ya gani shafin ya ma manta shafin da ya gani amma kuma tunda da ya ji wani na ta bayani ga mutum ya burge ne dai me ya ce kuma la tangur ila man qala walakin nur ila ma qala yace za hada sauya kaza da sauya kaza da sauya kaza da sauya kaza a zuba jarkan ma a zuba tafarnuwa a zuba zuma ai waye a ƙarƙashin tokali ko ludayi ko kofi kaza to sai ga mutane da in tukwanansu na tsini ko kuma da in tukwanansu ko jarkunansu na tsini na siyarwa ma wani ma har a biyu shi a saya to ana la'akari da inda aka yi tsini kafin a sha sai malai ce wa yajuzu lintibazu ya halatta kai tsini kuma ka sha tsininka fi jami'il fi jami'il aniyati a gaba ɗayan kwanuka a gaba ɗayan mazubai duk wani mazubi da ka sani to ya halatta ka ka zuba tsininka ka sha ba tare da wata matsala ba wannan jumlar mai take nufi ishara ce zuwa ga hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar inda annabi ya kebe wasu wurare waɗanda in dai aka yi tsini a wurin to baya halarta a sha tsini anan ya koro hadisin dai dole in ka zo wannan matsalar sai ka kawo shi ya ce al-Imam Muslim ya fitar daga hadisin Buraida manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kuntu nahaytukum 'anil ashribati illa fi zurufil adab da can in ba ku manta ba yake cewa sahabbai na hana ku shan duk wani abin sha da aka zuba a wani mazubi musamman tsini kenan saboda shine yake da chemical da sinadarai illa fi zurufil adab ko udam sai wanda aka yi shi daga mazuban fata salka ta fata in kai tsini a salka ta fata to ba matsala nabi ce fasharabu fi kulli wi'ain ghayra an la tashrabu muskira dan ce to na sa doka yanzu na janye wancan haramci yanzu ku sha daga koma wani kwano kuka yi tsinin ku sai dai kawai umarnin da nake baku shine Allah tashrabu mushkira muskira kada ku sha wanda yake bugarwa duk wanda yake bugarwa to wannan kuma haramun ne ku sha shi saboda akwai matsala to waɗannan nau'ukan abin mazubi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana annabi sallallahu alaihi wasallama naha anil intibadi fid dubai ko fid dubai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana shan tsimin da aka yi shi a gora nan gora abinda yake ni ban san da Hausa da kira wanda ake na irin na ƙwarya duma duk abin da aka yi mazubi duk mazubin da aka yi da duma to farkon al'amari annabi ya haramta shan tsimin da aka yi a ciki ka ɗibo sauyar maɗaci sauyar waye sauyar waye ka haɗa ka zuba zuma to ai yanzu chemical ɗin in huɗu ka sa sun zama biyar na biyar ɗin shine chemical ɗin jikin duma to shin shi mahaɗi ne na wa'incan hudun ko ko tsautsayi ne da ya haɗa by accident ne ta ga cewa nabi sai ce karkai ba a yadda ba wani shine mazubin farko shine addubba sannan mazubi na biyu wa anil muzaffati annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mu shan duk wani abin sha a abin da ake ce mashi al-muzaffat in an ce al-muzaffat mazubi mazubi ne wanda ake ake ake yin shi daga abin nan daga itace kan misali sai a zo a sami itace sai a fafuke ciki kila ba za a huda har ƙasa ba sai a bar ɗan wurin zubawa to shi wannan mazubin da aka yi sai kuma a shafe shi da kamar kwalta ko ko mu ce kamar ai amfani da kwando sai ka samo kwando kaga ba zai dauki tsini ba sai ka samo narkakkiyar kwalta ko kuma duk wani abu wanda ake yabe da shi sai ka shafe cikin ita shi kwanda ta yadda in ka sa wani ruwa ruwa ba zai zube ba kawai sai kai tsini a ciki annabi ce karku shine muzaffat daga azzafat abinda ya shafi dangin su su kwalta to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana al'ummar shi shan irin wannan tsimin wanda aka sashi a cikin irin wannan mazubin annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ba saboda abin da ke faruwa na matsalar da za ta iya tasowa to sannan akwai alhantam shi ma annabi ya hana yin tsini a ciki nan ce alhantam a gwari-gwari kawai sai ka ce tukunyar ƙasa na cewa aljarrarul akazar ko kuma abin da aka yi da hazaf da sauransu shine duk mazubin da aka yi shi da tabo tukunyar ƙasa tulun ƙasa waye na ƙasa waye na ƙasa shi ma kemikal yake ɗauka saboda in ka in ka in ka sa mazubi a ciki in kai mazubi a ciki kai tsini a ciki shi zai ɗiba ai ƙasar ma ita kemikal ce to za ta tsotsi wannan kayan Allah kadai ya san juyin da za ta yi wannan abu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya hana to sannan wasu ma na kawo haddasa jarka saboda ita kuma iska ba zai shiga ba samu jarka ci ga wani tsimi da za ka yi ɗan wata shida in ka riki fatanya ka duka kunya to kowa sai ya san kai ma'aikaci ne amma sai wata shida ba a buɗe ba kaga in a jarka ce zai iya bindiga watana zai ruɗa mutane zai jawo security to da zai bindiga in wasu na wurin zai iya ɓata su tun da baya shan iska shi ma sai aka ce to shi ma ajiye shi kada a yi amfani da shi waɗannan wasu daga cikin wuraren waɗannan wuraren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi amfani da mazubansu a matsayin wuraren da za a yi tsimi shine daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya janye wannan haramcin da ya yi to yanzu kaga mun samu dama ko to amma idan muka ce tsini wani tarihi zama ba tsini menene tsini manoma dai na san da ana yin na wata shida ma ana na wata tara ma kaka na yi sai ga an zuba wani ba za a sha shi ba sai ba mata tara ko wata shida ta yadda za a je gona aiki in an ce tsimi wani haɗe-haɗe ne da akan yi shi da abin da bincike ko basira ta kai gare shi don yin wani amfani galiba yana da alaƙa da magani ne harka ce ta cuta da maganinta ko harka ce ta gyaran jiki a lafiyance to wannan ƙa'idar da ya bayar ba ta rushe wancan hanin ba da aka ce an halasta maka kai tsini a tukunya an halasta maka kai a kaza an halasta maka kai a abinda bishiyar ko dabino da aka fafuke ciki aka shafe shi da kwalta ko siminti to sai mala yace wala yajuzun tibazu jinsaini mukhtalitaini sai dai baya halatta ai tsimi da jinsi biyu chemical biyu sauyoyi biyu sinadarai biyu waɗanda za a cakuɗa su da juna baya halatta in za ka iya tsininka da sauyar zogala ko sassaƙen maɗaci shi kaɗai ya halatta taman ka ɗibo sassaƙen maɗaci ka ɗibo tafarnuwa ka ɗan wurga kanin fari ga wani gutsiran citta ga wata kirfa a gefe ga 'ya'yan ɗorawa ga sassaƙen kaɗai wannan composition ɗin ba zai haifar da balbala ba kuwa ina masana magani zaka zaka ji suna inna lillahi kai zaka ce jirgi ne zai fada je kai ne zaka fada to indai kana so eh wani zai ce maka to yanzu zaka samu sauyar kaza zai lissafa maka sauya uku to yanzu me ya kamata kai sai kai makoce tulinta sai kai makoce tulinta kabin tambaya lokacin sha ya halatta ka hada kofi ɗaya nan kofi ɗaya nan kofi ɗaya nan sai ka taku ɗaki mara ka shanye kofi sai dai ka sha daban-daban kama likitocin za su yarda zai wuya su yarda to amma wajen su ba da su ake nema ba eh shari'a ta ba da ka'ida su da kan mutum zai ce ga tsimi zai ka ce da me mahaɗa shi bature kaga yana rubuta mahaɗan ko shi ma zo maka da wani tsimi a wata jarkar fiye wata ko wata duk ina ma haɗa dakta ka girmama shi dakta ne ai mahalu zikiri ne ko a wani lokacin to dakta ne ma haɗa to shi in ya ganka haka haka daga karkara zai ce maka mahaɗan sun kai ashirin sai ka shalaba da sawa kai kana so ka ji ko biyu ne ma a ce bala'in da sauki ya ce maka sun kai ashirin saboda za ka ga duk tsire-tsire suna da fa'idar da suke bayarwa to amma za ga akwai ka'idoji da ko dai tsibbin nabawi ya bayar in kada karatun tsibbin nabawi sai ga an ce wannan ana shan shi ne alal rik wannan ana shan shi ne harran wannan ana shan shi ne baridan to to in ka dauko wanda ake sha alal riqi da wanda ake sha ba'dal akli in larabin balarabe yace yu'kalu alal riqi shine abinda ake so ka ci kafin ka ci komai da safe ka dawo asuba kafin ka ci komai sai to kayi abin alar riki kenan ba komai a jikinka a bakinka sai yawo to wannan kuma sai ka ce sai ka ci abinci kuma wani likita ya ce maka ka haɗa sauyoyin biyu ɗaya zai yaƙi ɗaya cin a mahaɗi in sun shiga ciki sai su faɗa kai kuma su ɗan kwantar da kai in ba isa ba suka ɗan kwantar da kai zai ce ai na fahimci maganin nan zai aiki ka san galiban magani zai aiki sai ya ɗan wahalar anya maganin kuma ya shiga yi eh za a iya samu in bincike ya kai ga haka amma naka molanka ne to duk wasu sinadarai guda biyu chemical biyu ba a haɗa su a magani a tsini guda ɗaya na farkon sun
ta da musu musawa kan cire wani sauƙin a ɗaya wanda wani ne ba amma an za ka damu da biyu a cikin ba karfin su za su ga ko musamman tsohon farko
ai ko da su bugarto da akwai hadisin Jabir yana na cikin Bukhari da Muslim shi ko ba a shafe shi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su yi tsimin dabino da zabib zabib busasshen inabi aka busar da shi haka kana so ka dan samu wani abun sha mai dan daɗi sai ka ɗauko ƙwayoyin dabino guda biyu sai ka wurga a wani kofi sai ka ɗauko ƙwayoyin zabin guda biyu ko huɗu sai ka wurga a wani kofi sai ka cika shi da ruwa sai ka rufe ka kwanta da safe zai tsama annabi ya hana ya hana sai dai kai kofin dabino daban kofin zabib daban wannan ya halatta wannan ya halatta baka da kes a irin wannan in ka wuta ne da haka annabi sallallahu alaihi ya hana su haka ko kuma ayi tsimi da arrutab wal busar jami'a a samu danyu da hure na wani a hada wannan dai shine malin ce fasara wala yajuzu lintibazu bi jinsaini mukhtalitaini baya halatta ai tsimi da dangogi guda biyu waɗanda suke cakuduwa ko ake cakuda su da juna malamai suke cewa wa wajhun nahya an lintibad al khaliqaini an al iskar yasra'u ila zalika bi sababi al khalqi galiban akwai kaida da suke faɗi zai wahala ka samu wani tsuru face a cikin shi akwai sinadari mai bugarwa amma galiba ba sa bugarwa sai an haɗa su da wasu yanzu misali kana gangarawa nan kai yamman nan zaka cin suna burkutu da giya amma kai kuma ya kaga tuwon dawa suna burkutu da dawa ko amma kuma ya kaga tuwon dawa wa taɓa cin tuwon dawa ya bugu kuma a cikin garin da aka yi maka tuwon dama akwai wancan kemikal din da tucan wajen suke abin nan ɗinsu da shi mahaɗansu da shi ana giya da dabino ana giya da inabi ana giya da zabib ana giya da waye duk dangin kayan nan akwai ma yuskiru fiha to amma idan baka haɗa shi da wani ba to baya taɓa baka matsala yanzu ita ma dawar in zaka jika ta da wani abu ita ma sai dai sai kai kakannin wacce kaida za ta za ta iya shafar ka kace to yanzu bari ka ka ka ka jika dawa sai a wurga mata dabino da sai sha ruwa dabino khalid ne dawa ma khalid ce to me dai ya faruwa to ka jika daban-daban mana abinda dai kawai za a ce to to idan masu binciken zamani kamar likitoci yanzu ai za ga gamayyar mahaɗai ne suke fitarwa kuma ya bayar da wani magani in bincike ne na ilimi ya kai ga cewa tunda shi ma'anar yin abin da yake cewa mai shari'a abin da yake cewa da yawa daga cikin su wa'annan dangogin tsire-tsire suna da wani abu wanda in ya haɗu da wani zai iya bugarwa to kenan akwai waɗanda in suka haɗu la tuskiru na'am
ta illar ita ce iskar ɗin shi ce illatun na haya to kuma shara ba ta yadda mutum ya ce bari ya gwada ya ga in bai bugar ba yanzu akwai wanda zai iya shan abin da yake bugarwa shi ba zai bugar da shi ba eh shi ko ya sha baya bugar da shi amma akwai wanda kuma in ya sha zai bugar da shi to kar ya sha wani yau da kullum wani kuma kawai shi aka Allah zubin halittar tun a sabai za ga ana samu irin wayannan mutanen na daban ne aka Allah yake su da aka tunda zai bugar sai dai a tuntube masana fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sune za su iya tantancewa na'am ina ne wa yahrumu takhalilul khamri ya haramta mana haramun ne mayar da giya kuru nan takhalil ba wa takhalilu asabi'il yadaini ko rijlaini bane a bashi bane daga khallu ne al khallu shine kunu wannan babi ne in ka in ka duba littafin da yake burge ne in kana karanta wannan matsalar ka samu al fiqhu al madahib al arba'a na Abdurrahman ibn al-Juzai ina ga mujalladi ko na farko ko na biyu ya tattauna akan sabanin mazhabobi idza takhallalatil khamru ko takhallalal khamru wai idan giya ta zama ku ya halatta asha ta zo tebur kutu na tiya ashirin ranar sai aka samu akasi masu zuwa su sha wajen su an dan samu rikici da aka wasu iya zuwa ba ta sai da ta tiya goma sai ta aje sauran kafin sabita giyar ta tsinke ta zama kunu to yanzu yaya a iya a iya shan wannan giyar ko mu ce a iya shan wannan kunin ko ku ba za a iya sha ba shine abin tambaya to gashi fatawar da malai ya bayar wannan ya bada abin da masabar shafi'iyya take a kai kenan yace wala wa yahrumu taqlilul khamri ya haramta mayar da giya ku to nan shine suka ce to ai ai in ka kalla maganar da ya fada kai ka dauki wani matakin mayar da burkutu kunu shine aka haramta to fa kaifa idza tahallalat bi nafsiha yanzu misali ta sai ta yi burkutun tiya ashirin ta sai da tiya goma ta gaba kasuwa ta zo za ta ɗan wuce sai ta watsa yar jarkanwa ko sassaƙen maɗaci ko dai wani abu da ita ta san ai da akwai ma'abuta sana'a ba ta so a raɗe su da wani abu akwai ma'abuta sana'ar da ba sa so a raɗe su da wani abu yanzu masu sai da masu hada-hadar kaset kaga ba za su karaɓe su da bayan karfe ba idan ka jaza musu to a masu chemical ma akwai kana masu hada biredi akwai wanda ba sa so in suna hada biredin suna sa yi karaɓe su da shi kana raba su da shi ranar ba harka ba zai taɓa tashi ba ka san ko biredi fulawa ba ta tashi ba dan biredi dan fanki asara sai abin da aka gani wannan dan fukufukun shi ne riba to kawai da tashi sai ta samu wannan chemical din da ka san illa yake musu to tun da giya ta gwaje sai ta warga da safe sai ta dinka ma sai to kun san ina kunu ina giya to yau kunan aka yi a to tunda da kanta ta mai da burkutukun layu amma aka ci aka samu sai burkutun ta zama kunu in burkutun ta zama kunu babu garwa ba babu garwa sai dai kowa zai ji daɗin ta gwargwadon kaga wanda ya sha mutum burkutu burkutu ta zama kunu ai shi da ɗaya ne nursery ne da primary amma yana kai yanzu ana faɗi ko kai za ka tohota furzar ka ce abin nan to su dai mazhabin shafi'iyya akan wannan suka tsaya suna kafa hujja da hadisin Anas bin Malik da Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito da Abu Dawud da Tirmidhi أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا أنت بيا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دام إيه رقم جير تتدم كنو قال لا yace ba za ku yi ba ku kyale masu giyarsu ta riga ta lalace kenan al-imam ibn al-qayyim yake cewa akwai asari ko hadisi daga abi zubair da jabir wa sahha zalika an umar al-khattabi ولا نعلم له في الصحابة مخالفة ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك قال الحاكم سمعت أبا الحسن عن ابن عيسى الخبر يقول سمعت محمد بن إسحاق يقول yace ya ji Muhammad ibn Ishaq ya mai tira kenan daga Qutayba ibn Sa'id yana cewa qadimtul madinata yama malik na zo madina a kwanakin a lokacin rayuwar al'umman malik fataqaddamtu ila qasin sai na tafi wajen wani mai ba da labari irin masu wa'azin filmin nan fa qultu sai na ce mashi indaka khallun khamira kam indaka khallu khamrin kana da kunin da asalin shi giya ne shi nake so kaga wannan kuma ya saba sha a kauyen su kenan qala subhanallah ce sarki ya tabbata ga Allah fi harami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hurumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kake mani irin wannan tambayar abinda aka haramta shine kake tambaya wannan mutumi wai ya je irin masu azantarmi ne shikenan sai bai da fatawar shi ba kuma shi dai kawai sai ji malaman garin suna cewa ana sha kuma kadimtu ba'da mauti maliki sai kuma na dawo bayan rasuwar malik fadakartu zalika lahum sai na tambayi mutanen Madina falam yunkir alayya ahadun sai sa mazhabar malikiya su fata wanda suka tafi akai shine in dai giyar ta zama kunu da kanta to suka ce ya halatta asha wasu kuma su dan goya da makaruhi lura dai da asalin ta ya kamata a kaure shi to idan giya ta kwalba ta bature ta zama mineral ba zai yiwu? ba zai yiwu ba ita ba kan burkutu ba ko? to da aka dai shi malam da abin da ya tafi cewa ba a sha wa yajuzu shurbul asiri wan nabidi qabla ghalayanihi to ga wata kaida wannan ni'ima ce wannan ya halatta a sha al'asir abinda aka tatso daga ‘ya'yan bishiya kawai yanzu mun tashi nan sai ka je ka sai lemu sai ka je ka samu abin matsa lemu ga su nan an yi na zamani ko ka wurga kawai ka matse ko ka sa mai wuta ko sai ruwan ya fito to ya halatta ka sha matsatsan ruwan lemu kafin a tafasa wannan yana hannunka mai sanda akwai yan kaɗan da su gabe halitta amma dai gaskiya ya halatta daga tatso shi kawai sai ka sha kuma ya halatta ka sha tsini kafin a tafasa kafin a tafasa yanzu ko da ka numfari ko kugan sai ka samu kamar kwaya uku kare wuce biyar amma za wani zai iya watsa ashirin a kofi da safe ya sha suka ce wannan overdose ne overdose ne uku biyar kwayoyi sai ka samu kamar fiye wata ɗaya ko biyu sai ka wurga da safe ka sha to ya halatta wannan ruwan ka numfarin ka sha shi kafin ka dafa ba sai ka tafasa ba da sanyi sanyin shi da safen nan kawai ya halatta ka sha haka ruwan lemu da aka matse ayaba abarba gwanda da sauransu duka ya halatta a sha su kabla galiyani galaya kafin a a tafasa wannan ni'ima ce da addini ya mana ومظنة ذلك ما زاد على ننيكو ما ما زاد على ثلاثة أيام ومظنة ذلك wurin da ake zaton bugarwarsu shine ma za da ala talatata ayyami abin da ya wuce kwana uku in misali yanzu ka tatsa lemu ka aje shi har ya kai kwana hudu ya wuce kwana uku kenan to karka sha akwai yiwuwar zai bugar in zaka sha kaɗan dama ka tafasa naka tafasa sai a sake bari shi ya huce sai aka yi firiza sai a dauko sai a sha galibin ba zai bugar ba amma ka tatsa ruwan lemu ruwan inabi ruwan waye ruwan waye ruwan waye ko ruwan kwakwa sai a aje sai bayan kwana guda a sha akwai yiwuwar zai iya bugarwa ko bacci ya sa mutum bugarwa ne tunda aka daga ɗabi'ar shi bugarwar tana kala ce to shine yace inda ake zaton ya bugar din shine inda ya wuce kwana uku yace wa adabu shurbi ladubban sha ayyuna talatata anfasi aisha a numfashi uku ciwon zuciya da ake fama da shi masu bincike suna cewa yana da da sabubban rashin iya shan ruwa ka jiwo kishi kawai sai ka kafa kofi sai ka gama koshi zuciya kake wa illa duk yadda ka ji kishi ka sha ruwan so uku kai kana da hankali shi yasa aka ba shi ka san iya buƙatar ka a ruwa in ka sa kuma in so samu ne ka sha ruwan daga inda kake gani ko inda ka gani kenan yanzu idan kwalba ce ko roba irin ta botul watan nan ko ta fiyo wata in dai ka leka ka ga ruwan lafiya shi za ka iya kulawa ka sha amma jarka baka san me ke ciki ba a sai dai ka nemo kofi ka sa wannan tun kafin a samu hukumar lafiya da wasu ɗinkin duniya muke da wannan tarbiyya eh ba wani sai ya zo ce maka ranar shan ruwa ta duniya ai sai mu wuce wannan wuri ya kike dawo da mu baya kai activist na su kana da wayo sai ka rika abubuwa irin da gaulaye an kusa shiga ne ka kana cewa an manta garka a kaduna to sai ka koma ka dauko mun yi gaba ko da ke sune suka yi mun kai gaba to amma dai ka ga abun ba ne za ka iya sha amma in dai yana da gaba za ka sha ba to in ka zo za ka sha din in ka kafa ka dan sha ka sha shi kenan kuma shan ruwan ma ana so ayyakuna massa ya wannan suke shan ruwa mage ko mage lanka take yi ko to akwai dabbobin za ga dan tsotsan shi suke to mu haka ake so mu rika yi in ka kafa kofin haka ba waje bakin za ka biya rinka ji ana kwat kaga wannan ƙara ai dukan uku uku kake ma zuciyarka zaka yi fama da cutar hakan kani ai ta fama a ce marfin huhunka ne ko waye naka ya samu matsala ka ji ana amma indiya ana yi miliyan sha takwas a jamus kuma miliyan talatin to kai miliyan in dai ba a baka biro kai ta rubuta zero zero ba in ka kai a ce ka tsaya ko ba karɓa wannan zaci ba account ɗinka a ji su a ciki to in ka zo ka kafa haka sai ka ɗarka tsotsan shi to za ka zauna lafiya amma kwakwan kwakwa to in za ka sha in ka ka zuka ka zuka ka zuka sai ka ce sai kai numfashi zai kwanta daga nan sai ka sake mayarwa sai ka zuƙa ka zuƙa ka zuƙa sai ka cire sai kai numfashi nishi biyu kenan daga nan sai ka sake mayarwa sai ka zuƙa ka zuƙa ka zuƙa sai ka aje musu korinsu in kuma za ka karo ne ma dai to bayan kayi na ɗaya ko na biyu za ka iya karuwa to ya ce wannan ladabi ne mai muhimmanci ga mutumin da zai sha ruwa sai ina ne wa bil yamini ko kuma ya sha da hannun dama ana so mutum ya sha da hannun dama wa min qu'udin kuma ya sha a tsugune لأن الشرب قاعدا من الهيئات الفاضلة وأقرب لدموم النفس والري in za ka sha ruwa ka tsuguna ya tuku an tuku shi kuma da za ka kwatanta wani abu za ka ga wannan mujarrabin ne in ka koma in za ka sha ruwa ka sha a tsaye sai ka zauna za ka ji wanda ka sha yi maka yawa wannan da ka sha kuma yi maka yawa da kana zaune ne ba za ka sha kamar shi ba to in za ka sha sai ka zauna shi ne za ka sha na Allah da annabi amma a tsaye kamar nan farin cinyoyinka da wasu jarkuna ne duk sai ka cika su ashe baka da bukata to ana so a sha a zaune a tsuguna a zauna sai a tsotsa kuma da hannun dama in aka yi wannan lalle ya yi wa takadimul aimani fal aimani sannan a gabatar da na dama sannan na dama mun zo mu goma haka sai aka ba mu kofi ko wani wuri za mu sha ruwa in ka gama shawa za ka ba na damanka shugaban jam'iyyar ku a hagu shugaban jam'iyyar adawa a dama to a lokacin ne za mu iya gano sunnar ce ko kawai duniyancin ne haka za ka ba wancan duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo tana ya sha wani abin sha Abubakar a abu Abdullah dan Abbas dan yaro a dama da ya sha sai ya ajiya ka to da yana girmama wannan kuma ko kai za ka iya wannan dabara eh wani wani wani dan takara da kuke tare yana dama shugaban jami'a sai aka ba ku wani abin sha aka sha aka ce to ba next sai ka ajiye a ƙasa sai shugaban jami'a ce kuɗin miko ma to kaga sai ka miƙa mashi ko yanzu ba kai ka ba shi ba eh daga ƙasa ya ɗauka wancan shi kuma kila ya ga to ga shugaban jami'a da in ka kuskura ka miƙa ma wannan da kuke takara sai shugaban jami'a ce to yayin ka je ya baka tiket shi ma yana nema to amma zai ka ce ranka ya daɗe nan wurin sunna ce sai ka mai nasiha yana ga zai zai dawo to ana so takalimul aymani fal aymani a bayar dama da dama da dama da dama wa yakunu saqi akhirahum shurba da wannan ka'idar ana binta mai shayarwa ma'ana mai rabo shine na ƙarshen sha irin yanzu kawai mai gida haka kun je wani gida ku goma sai mai gidan ya fito sai ya fito da flask na shayi sai ya miko maka kofuna ya ce to bismillah gashi nan ku shasha in dai kai da karaba kai ne na karshen sha to ashe irin flask nan ne na na na mawadata ku keke bai karamar kwalba kai ka ce irin namu ne na talakawa iya girma iya kaje kai tuka masa kofi kana zuwa da tara ka ga ya tsari sai dai ka haƙura an gama amma wadda ga wai al'aƙilu ko azzalimu mun bada abin nafsi duk da cewa wannan ka'idar malamai sun haɗu kan cewa mustahabbi ne kuma alama ce ta kula da addini irin yadda ake wajen daura aure ko sai aka baka dabino aka ce karaba in dai ka hango wani dabino kule ne da kake so dai ka cewa na karba karaba yana karɓa sai ka ce ba amma sai mutum ya gama tsuntsunta jama'a a yi haƙuri a yi haƙuri yana ku matse shi ku kwaci a ci gaba da rabawa in ya rabu ya ɗauka amma can sai ga wata sai da goma ku faranta haka ko wai ya gama ya ƙare nan ma zan kuya a na aljihunka ma wannan na aljihunka na mutane ne ka kuma ci haƙƙinsu ko kai ne yanzu shugaban fati ko sai aka turo gonan shinkafa hamsa ka ci a raba ma 'yan jam'iyya sai kowa ya samu na ka ɗauka a an yi san haka ai zai kiyasta sai ce buhu hamsin to a raba ci a biyu amma za ka sai ya fara ware na shi ko sai ka ji a cikin mutane ta kasan mu muna da jama'a suna da iyalai dai in dai duk abin da aka baka karaba to kai ne na ƙarshen ɗauka kai ne na ƙarshen ɗauka ƙa'idar kenan saƙi la qaumi akhiruhum shurba na e shi ne in ba zai isa ba to sai kai bayani ka ce to jama'a ya kamata a samu ɗaiɗai ne amma sai dai mutum uku su haɗa biyu dan kai ma ka samu kenan sai kai musu wannan bayani amma baka ankara ba kawai ka zo baka gama rabawa ba sai ya ƙare to shikenan a gado ana da irin wannan ko sai a ce an zo rabon gado kai kana da raguwa sai aka gama bai ragu ba zero kawai za a ba ka san zero ya fi babu fa mutane kan ba su fahimta ba da dan ja maka layi ba ka a ciki jarabawa aka yi shi wancan aka dan ja mashi layi absent kai kuma aka sa maka zero wai wani zero kai kana da kayi attendance shi ne kawai baka yi ba kuma akalla yanzu ka san darasin Allah kai ma wani to malamai suka ce wannan hadisi wannan ka'idar kuma tana koya mana ƴan uwantaka tana koya mana kuma hidima ga jama'a hidima ga jama'a in dai aka baka aka ce raba ka cewa wani raba saboda za ki samun matsala wa yusammi fi awwalihi wa yahmadu fi akhirih daga cikin ladubba mutum zai yi basmala a farkonci kuma zai gode wa Allah fi akhirihi a ƙarshe shi sai Allah dan Abbas ya tabbatar da wannan kaida wa yukrahu tanaffusu istiqa'i kuma an karhanta yin numfashi a cikin abin sha wan nafakhi fihi da yin busa a ciki ka dauko ruwa ko abinci zaka ci baya halatta ka hura irin mutanen karkara ko irin ruwa mai dan mutaci haka sai hura a yanzu za ka sa ka kakawar ko za ka bayar da abinci da zafi sai ka yi ta hurawa tun kana da wasu cututtuka ma ɗauko mafeci ka fifita mafeci bai da cututtuka lafiyar mafeci lau ko inda fanka je kusa da fanka a ko hura mai shi amma cututtuka huhure ta alakaɗe sun kwayan cutar da yaro zai dona lafiyar shi lau ba ya kusa kashe shi ila ai bai sani ba ba zai zama shi uzuri ba da ka sai a kiyaye wannan ba a abin nan yin numfashi cikin abin sha sannan ba a busa ko hura abin sha ko abinci wai za wa katin da jasa tafi shay'in min al-mali'ati idan najasa ta fada cikin kowane nau'i na dangin masu ruwa ruwa lam yahilla na muka zallake oke wa shurbu min fani ana so ne a sha daga bakin abu shine min fani da kirbati in aka zo ga babu haka cike da ruwa baya halatta ka je da bakin ka je tsakiya ka rika sha baya halatta sai dai ka zo ta gefe ka rika zuƙo ruwa in ba zai yiwu ba sai ka ɗan karkata shi sai ka rika duka shine wa shurbu min fami min fami mashrubi ko min fami kirba wai za bukatun da jasa tafi shay'in min almayati idan da ta fada cikin wani abu na dangin masu ruwa lam yahilla shurbu baya halitta a sha wannan ruwan wa in kana jamidan in kuma abin da karare ne ulqiyat a cire najasar a jefar wa ma ma tatfihi ko wa ma haula da abin da ke gefenta yanzu misali kaje ka siyo daro guda na manja da daro guda na manja da manja da baya baki ko sai ɗera ya mutu a daren manja kuma wani ɗeran ya mutu a daren mangyaɗa na mangyaɗan makila har ya nutse shi to sai dai ka zubar da mangyaɗan ɗari bisa ɗari ka wanke kwanan da omo da komai amma manjan kawai abinda za ka za ka cire ɗera ɗan wannan gurbin da ya kwanta shi kaɗai za ka reke ka zubar sauran ka ci gaba da amfani da shi in dai abin najasa ne in dai abin najasa ne kuma kaga ko kaza ce ta mutu an tabbata ta zama najasa ko to har da ita kenan shi ko ballantana bera yana da rai ma najasa ne ballantana kuma sun mutu ai abu ya kara yawa kenan wa ya harumu al-akl wa shurbu fi aniyati adh-dhahab wal fidda haramun ne ci ko sha a kofuna na a kwanuka na zinariya da azurfa baya halarta a ci abinci a kofi ko a sha a sha ko a ci a kofi ko kwano na zinariya baya halarta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nasu ne a nan duniya naku ne a lahira to da ka mu musulmi mu ya haƙuri ba sai ka ci ba sai ka sha ba ni da kai yanzu ma mun ma gan shi ne mu lantana mu ci to ko ma da an sami yanayin an sami damar ba kyale ma masu abin su yi abin da za su yi da shi ba ci ko sha kawai da kwanan zinara ba duk wani kayan amfani ba za ka yi kifin da ba ba za ka yi zobe ba ba za ka yi abin nan mariƙin makulli na ofis ko na gida ba za ka yi hannun kujera ba mace ba za ta yi ko ba za ka yi kandun tozali ko marikin buta ko ketul ko duk ba za a yi wa'annan ba baya halatta fa inna halahum fid dunya wa lakum fil akhirah nabi ce nasu ne su waɗannan kafiran da kake gani ka kyale musu nasu ne a nan duniya ko kuma naku ne idan an je lahira وعليكم السلام ورحمة الله Eh in mutum haka wa abu bai sani ba la ta sala da shi ali an faida ita sai dai idan gwaji da tajriba sun nuna abin na bugarwa to sai a bar shi a ce in sha mulkina yana buguwa to shi ba a halatta ya sha kwata kwata ba ya halatta ya sha amma shi in sha baya buguwa shi ke nan in sha nau'i kaza na kayan shaye shaye da ake yi kuma zai sai ka ko su sa shi bacci ko mutuwar jiki ko waye ko waye amma wani in sha ba a yi shi ke nan sai rin ta bayyana cewa cikin mahaɗan akwai wani abu da shari'ar musulunci ba ta yadda ba ko a nau'in shi ko a yanayin haɗa shi ko a gamayyar haɗa su to daga nan kuma dalili ya zo wa mutum sai mutum ya bari Allah mu dake sirri sai mu dakata nan abin da yake zai Allah walla da usun ke da shafi subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah insha Allah